الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مو دأزمي يوم ranar juma'a tara ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya jiya mun kwana a aya na ɗari da ashirin ɗari da goma sha tara yau kuma za mu tashi daga aya ta ɗari da ashirin insha Allah bismillah na suratu Ali Imran na.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وبنجي تبارك وتعالى هر إلى يوم ينعيم بياني yana bayyana wa muminai dalilai da ya sa an hana su kada su ɗauki waninsu abokin sirri ko su gaya waninsu sirrinsu kasancewansu su musulmai ne kuma waninsu ɗin ba musulmi ba ne bai halalta ba ko kuma bai kamata ba su ɗauke shi amini daga cikin dalilai din shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha lalle idan wata ni'ima ko wani alkhairi ya shafe ku sai ya bakanta musu rai haka ne ɗabi'ansu duk wani alkhairi ko wani abun ni'ima ya samu musulmai sai ka ji munafikai wannan abun ya bakanta musu rai sun shiga cikin damuwa wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha hakan nan kuma idan wata musiba ta same ku sai su yi farin ciki da ita duk wani abu na tashin hankali ya samu al'umman musulmi al'umman musulmi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai munafikai kuma yayi musu daɗi wannan abun wa in tasbiru wa tattaku to lalle idan za ku yi haƙuri kuma za ku ji tsoron Allah za ku bi shi da taƙawa la yadurkum kaiduhum shay'a lalle cuta lalle wato cuta ba za su iya cutar da ku da komi ba duk makirce makircen su da kaidin su ba zai same ku ba la yadurkum kaiduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah makewayin sani ne da abin da suke aikatawa na kiyayya da gaba da suke wa ku muminai Allah ya san shi نعم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم kamar yadda muka yi bayani a farkon sura mun ce suratu Ali Imrana tana magana akan abu biyu tana nan kamar sauran suror ta shafi abubuwa da yawa amma abu biyu su ne wanda ta yi magana da yawa a cikinsu na farko shine wato husuma da ta kasance tsakanin nasaran najiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma labarai da abubuwa da suka faru a ghazwat Uhud wato a yaƙi na Uhud da ya faru duk suranta daga nan ayan nan har zuwa ƙarshen sura tana magana akan abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi a ghazwat Uhud to anan bayan an zo daga ghazwat badr bayan an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi yakin badr ya dawo musulmai sun yi nasara to da sun dawo dama an kakkashe manya-manya shugabanni na na mushrikai na ƙuraishawa an kakkashe jama'an su da yawa to wannan abun yana cin ransu sosai yana cikin ya dame su sosai ko da- suna jira Allah Allah su samu lokaci su ma su rama abin da aka yi musu sai wata rana da Abu Sufyan ya zo da da amfanin kasuwancinsu ya zo da abu bayan ya je kasuwanci ya dawo ya da da riban da suka samu sai sun taru ga baki ɗayansu sun ce lalle fa wannan kuɗaɗen da ka zo da su mu mun ba da su ga baki ɗaya aje su za mu fita yaƙi za mu je mu yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma mu yi fansa abin da aka yi mana murama shikenan sai sun taru da sun taru sun kai mutum dubu uku da dawakai ne da kayan yaƙi ne ba abin da ba su tara ba don su je su ci su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin ya zo ya iso wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da kafirai suka shirya za su yi kuma sun fito suna zuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sallan juma'a sha biyar ga watan shawwal a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tara sahabbansa bayan sallan juma'a sai ya ce musu fa ga abin da Qurayshawa suka tanadar ga abin da suna da niyan yi to me ra'ayinku shin za mu fita mu je musu a can Uhud ko mu jira su a nan cikin Madina su zo su same mu to wata riwaya tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata ru'ya wannan ru'yan wato ya kamata a ce suna cikin Madina ne basu fita ba amma manzon Allah bai gaya musu ga abin da shi ya gani ba yayi shiru da yawan nan tambayan sai Abdullahi ibn Salul Ubay Ubay ibn Salul shugaban munafikai yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za a yi kada mu fita mu zauna cikin Madina su su zo su same mu idan sun zo a tsare su bara a bari su shiga ba su wahaltu a waje ko kuma idan sun shiga nan mu mu yaƙe su sa'annan mata da yara kuma su jefe su da duwatsu ta sama har a tsananta musu ma kafirai hakan nan shawara na shugaban munafikai ya bada ita ya ba da wannan shawaran amma a nan shawaransa masu ba da tarihi sun ce shawaransa ta zo daidai da na manzon Allah cewa kar a fita aje a samu shawan. to wasu kuma sai sun tashi samari wanda ba su halarci yakin badar ba ba su san yaki ya take ba kawai suna fata su fita su ma da sun ji musulmai sun yi nasara suna jin daɗi su fita yakin sai sun ba da shawara sun ce ya za mu yi mu jira su ai mu ba matsorata ba ne za mu fita mu je mu same su a waje hakan nan da suka faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin gida da ya koma cikin gida a wurin kuma akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Sayyidina Ali duk suna nan su basu ba da shawara ba da manzon Allah ya shiga sai sun nuna wa wa- wa'annan samarin nan matasan sun gaya musu lalle fa abin da kuka yi bai yi daidai ba bai kamata ba ku buɗe baki a gaban manzon Allah bayan an yi shawara kuma kuma ku kawo wannan shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ne dole zai shawarce su da manzon Allah ya fita bayan ya shiga ya shirya ya sa me ake ce mishi dira eh surke ko eh to ko surken ko walkin da ya sa abin da ake saka garkuwa garkuwa da ana ta sa aka sakawa don ta ta, ta kare mutum ya sa shi gaba da baya a ghazwat badr ya sa a gaba ne kawai a wannan ya sa a gaba da baya sai ya fita ya samu sahabbai da sauran jama'a suna nan da ya fita sai samarin nan da sahabba manyan sahabbai sun yi musu magana sai sun ce wa manzon Allah a idan kana so sai mu jira su anan babu komi wato sun ji kunya sun ji nauyin abin da suka yi maganan da suka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu bai halalta bai halalta ba wani annabi ya shirya ya fita yaƙi sa'an nan ya ja da baya bai halalta ba kawai tunda dai na fita mu tafi kawai sai an fita to ana nan tafiya a hanya sai Abdullahi ibn Salul ya juye sai ya ce kai ni fa ina ganin yau din nan fa ba wani yaƙi da za a yi ba ma wahala ne kawai za a yi bari mu koma kawai sai Abdullahi ibn Salul ya koma da ya koma daman sahabban manzon Allah jama'an manzon Allah adadin su tsakanin 900 zuwa 1000 da Abdullahi ibn Salul ya koma sai ya koma da munafikai 300 sun koma tare da shi da sun koma tare da shi ya rage adadin su nawa mutum 700 sahabban manzon Allah da jama'an sa 700 bayan haka sai sun iso Uhud din nan da sun sun isa Uhud sai a me sunan shi da sun isa Uhud sai manzon Allah yana shishirya su ya jera su nan ga inda za ku tsaya ga ku kuma inda ya kamata ku zauna ko kuma ku hau nan ku yana wannan sai akwai wani labari ya zo musu cewa ƙuraisha wannan fa ga irin tanadin da suka yi ga irin ƙarfinsu kaza nan kuma sai a cikin sahabbai kuma banu salamata da banu haris banu salama daga daga hawa daga khazraj da kuma banu al-haris kuma su kuma daga aus sai zuciyansu ya dan tsoro ya shiga zuciyansu sai sun karaya sai sun ce suna so su koma su ma sun ji tsoro za su koma amma Allah ya karfafa su sun tsaya ba su koma ba ba su koma ba har yaƙi ya faru tsakaninsu da musulmai to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wasu sahabbai su hau kan dutse a ƙarƙashin jagorcin Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Ubay Abdullah yace su hau kan dutse kada su sauka ko da musulmai sun yi nasara a'a ko da an yi nasara a kansu su an samu galaba a kansu kada su sauka su tsaya a sama kawai abin da za su yi su hana masu dawakai kar su iso kar su zo gun su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shaidani kuma yana aikinsa da sun ga farkon yaƙi da yaƙi ya yi zafi farkon yaƙi ya yi zafi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi nasara a farko sai shaidani ya zo ya wannan nasu sai ya ce musu aito musulmai sun yi nasara kuma za su raba ganima za a raba ganima ban da ku sai sun sauka manzon Allah ya ce kada su sauka sun saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sayyidina Jabir ibn Abdullah yana ce musu kada fa kun ji da abin da manzon Allah ya gaya mana kada mu sauka kar mu sauka ku saya ku saya to sun kiji sai sun sauka da sun sauka kuma sai sayyidina Khalid ibn al-Walid ya zagaya ta bayan su ta bayan dutse ya zo sai ya afka musu ya kakkashe su wato anan an kakkashe musulmai sosai har kusan daga cikin manya-manyan musulmai akwai su sayyidina Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantansu an kakkashe su kusan mutum saba'in wato gaskiya an afkawa musulmai sosai a wannan yakin amma ba wai kafirai sun yi nasara ba kamar yadda ake faɗa a'a ba a yi nasara ba da an afka musu har an sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an karya mishi haƙwara ya faɗi a wani rami nan kuma shaidani sai ya ce gashi fa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani a cikin wani ba ƙureshe kuma ya je ya samu ƙuresha amma ya ce musu shi ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa da kafirai da musulmai da an ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yaƙi ya tsaya musulmai sun raunana da jin labarin nan kafirai kuma sun yi murna a nan sai an samu yakin ya tsaya amma ba wai kafirai sun yi nasara akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba anan shine ubangiji yana cewa a wannan ayan sauran ayoyin bayanin zai zo mana a gaba duka qissan ubangiji yana cewa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina tubawwi'u lil mu'minina maqa'ida lil qital ya a lokacin da kayi sammako ka fita daga gidan da akwai iyalanka a ciki wato asai da Aisha take ciki radiyallahu anha ka fita don ka tanadar da muta da muminai ka tanadar wa muminai wajajen zama da wajajen tsayuwa domin yaƙi wallahu kuma sami'un alim lalle Allah mai ji ne mai ji mene Allah ya ji wato ra'ayin wanda sun ce a tsaya a Madina ma Allah ya ji da wanda suka ce Allah a fita waje a same su a dutsen Uhud ma shi ma Allah ya ji abin da suke faɗa wallahu sami'un alimun kuma masani ne da niyyan guda biyun ga baki ɗaya wanda su si faɗa tsoro ne kada a fita Allah ya san su wanda sun faɗa don wata hikima ma Allah ya san su wanda sun ce a fita waje ma duka Allah ya san nufinsu kuma ya san abin da suka faɗa na'am إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون to kuma anan ubangi yana ce ishamma ta'ifatani minkum an tafshala a lokacin da wasu kungiyoyi ko ku wasu jama'a biyu a cikin ku sun nufi su karaya wato sun ji tsoro mutanen da muka faɗa guda biyun nan sahabbai banu salama da banul haris daga cikin aus da khazraj su ne fuffuken yaƙi wato gefen su ɗaya suna hannun dama wasu kuma suna hannun hagu na yaƙi na mayakan to lokacin sai sun so su karaya sun ji tsoro da sun ji labari akan cewa wani fa zai ga wani zai kai zai taimaka wa kafirai da ne majibincin su Allah shine mata ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa Allah ne wanda ya kamata mu'minai su yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala su sallama lamari ga Allah tabaraka wa ta'ala bai kamata ba su ji tsoro domin yawa ko kuma domin tanadin da kafirai suka yi bai kamata ba su yi su ji tsoro ba domin me yasa shine ubangiji yake cewa walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ai ba yawan kafirai bane zai sa ku zai sa ku karaya ko ku ji tsoro ba ku tuna fa walaqad nasarakumullahu bi badrin a lokaci ku tuna lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karfafa ku ya taimake ku a lokacin yakin badar lokacin adadin musulmai ga baki ɗaya mutum ɗari uku da goma sha uku adadin kafirai kuma dubu ɗaya da wani abu amma duk da ƙaranci da ƙarancin muminai da wato ƙaranci ne ko za a ce duk da ƙarancinsu wato ba su kai adadin kafirai ba sai Allah ya ba su nasara shine ana tabbatar da muminai ana ce musu kutuna fa wancan lokacin nan walaqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla alhani ku raunanannu ne a lokacin ba ku da ƙarfi Allah ya yi muku nasara ha bi badrin wa antum azilla wa antum azilla alhalin ku raunanannu ne fattaqu Allah la'allakum to tashkurun abin da ya kamata ku yi a wannan wajen ba wai ku karaya ba ku ji tsoron Allah tsoro wanda za ku nuna godiyarku ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan in kun yi haka sai Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya tabbatar da ku kuma ya ƙarfafa ku ku samu nasara akan kafirai na'am إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين to masu tafsiri sun yi sun yi wannan sun yi ikhtilafi akan ayoyin nan cewa wannan maganan shi ya shafi abin da ake magana akan sa na ghazwat Uhud ko kuma ana magana ne a cikin ayoyin nan akan ghazwat Badr ra'ayi mafi rinjaye shine waɗannan ayoyi biyun nan suna magana akan abin da ya faru abin da ubangiji yayi wa sahabbai akan ghazwat Badr ne ba akan ghazwat Uhud ba shine ku tuna a lokacin da istaqulu lil mu'min a lokacin da kake faɗi ko ka kana cewa mu'minai alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalin Allah ya taimake ku da mala'iku dubu uku daga cikin mala'iku ababan saukarwa ko kuma saukaku wanda ana saukar da su Allah ya saukar muku da mala'iku dubu uku su karfafa ku to anan ayan nan idan ka duba ayan da ta zo a cikin suratul anfal a can ubangiji yana cewa istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin anan kuma an ce bi salasati alafin min almalaikati munzalin so an ce ya za a yi a yi jam'i tsakanin ayoyi biyun nan an ce abu ne mai sauƙi a can ubangiji ya ce yumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdafin mala'iku dubu za a taimaka ku za a ƙarfafa ku da mala'iku dubu wanda za a yi ta ƙara su za a tara a haɗa wasu akan wasu shine adadin kuma an bayyana dubu uku a nan to sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa bala in tasbiru wa tattaqu haƙiƙa na'am idan za ku yi haƙuri kuma za ku yi taƙawa to ya'tukum min fawrihim haza na ya'tukum min fawrihim masu tafsiri sun fassara ta da abu uku cewa su zo muku da a wannan lokacin shi ma min faurihim ne a wannan lokacin wannan tafsiri ɗaya summa ya'tukum min faurihim su zo muku daga wannan fuska wato wannan ɓangaren su zo muku ta wannan waje ta wannan fuskan wannan ma tafsiri ɗaya tafsiri na uku shine su zo muku a cikin fushinsu da gaggawa aga to duk ayan nan to anan ma malamin tafsiri na baya kamar su kannuji sun ce ai za a iya haɗa su ga baki ɗaya idan kun yi taƙawa kun yi tsoro alhalin kafirai sun zo muku ta wannan wajen ta fuskan nan a wannan lokacin da gaggawa da ƙarfi sun zo muku idan kun yi tsoron Allah kuma kun yi taƙawa yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min almala'ikati musawwamin idan kun yi wannan haƙurin nan kun yi taƙawa duk da saurin da za su yi da ƙarfin su zuwan da za su yi da gaggawan Allah kuma sai ya ƙarfafa ku da mala'iku dubu biyar mala'iku masu alama musawwamina ko musawwimina musawwamina masu alama wanda Allah zai saukar da su da alamu musawwimina kuma su mala'ikun ne sun sa alama a kawunansu kuma akan dawakansu a fuskan dawakansu sun sa musu alama duka tafsirin yana tafiya yumdidkum rabbukum Allah sai ya karfafa ku to anan an ce shin ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan lokacin wato lokacin ghazwatu badr ba uhud ba wanda ayoyin nan suke magana shin an dawo musu da mala'iku dubu biyar ko ba a dawo musu da su ba a'a ba a dawo musu da su ba domin labarin da suka ji cewa wani zai kawo tallafi kuma da taimako wa mushrikai da har ya sa wasu muminai sun ji tsoro labari ya je mishi cewa an riga an samu galaba fa akan mushrikai bai aika ba sa'annan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ma kuma bai aika da mala'iku dubu biyar din nan ba sai mala'iku na farko wanda aka aike su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم so nan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai hikima a wannan a yana so ya gaya mu'minai cewa su sani fa aiko da mala'ikun nan da aka yi ba shi ne zai ba su nasara ba zuwan mala'iku ba shi ne alaman nasara ba, mai ba da nasara Ubangiji ta baraka wa ta'ala ne in ya ga dama ya ba ku nasara, ya ba ku galaba ba wai sai lalle da mala'iku ba. Allah bai sanya ba wa ma ja'alahu Allah wato Allah bai sanya ba kuma bai sanya wannan lamarin ba na aiko da mala'iku ba face sai bushra ce a gare ku a yi muku albishir ne kawai a ƙarfafa muku zuciya wato labarin da kuka ji in sun tura jama'a to Allah ma gashi ya tura nashi wanda sun fi ƙarfin wanda aka tura muku illa bushra lakum wala tatma'inna qulubakum wala tatma'inna qulubukum kuma dan a tabbatar ko sun a nitsar da zukatanku don zukatanku su nitsu don ku samu nitsuwa an tura muku don ku samu nitsuwa ne shine ubangiji yake cewa wa man nasru وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم an yi wannan ne aiko da mala'iku face bishara ne gare ku kuma don zukatanku su nutsu wa man nasru illa min indillahi al-aziz lakum amma nasara kuwa daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima a cikin aiko da mala'ikun nan da yayi muku نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أني هكني دون دون أهلك الدوني ساشي كوكم وني ينكي نكافري ليقطع طرفا أني هكني دون أينك وني ساشي نكافري نشكي متاني وأن سكا كافرتا أو يكبتهم كو يكسكن تدسو fayan ƙalibu ha'ibina don su koma ba su Allah su koma ba su samu biyan bukata ba kha'ibin ghair mansurin ko su na su koma cikin kunya wato su koma abin da suka zo suka yi nufi su zo da shi akan cewa su kakkashe musulmai su ma su rama abubuwan da aka yi musu to Allah bai yi musu wannan ba za su koma a cikin bakin ciki suna ce zan yatsa suna cikin asara kuma Allah bai biya musu wannan bukatan ba na'am ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون to anan ayan nan ta sauka an ce lokacin da an sari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma an karya mishi haƙori a wannan a ghazwat Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da an share mishi jinin nan da yake ginin ga baki daya ya rufe fiskarsa sallallahu alaihi wa sallama da an share mishi fiska sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi zaune din nan sai ya kama yin addu'a Allah ka halakar da wane da wane da wane Allah ka yi musu abin da ka yi wa al'ummu da suka gabata Allah ka yi wannan Allah ka yi wannan Allah ka yi wannan Allah yana musu addu'a kuma Allah yana addu'a wasu mutane ko wasu sahabbai kuma da alkhairi da ya ci gaba da wannan addu'an nan an ce sai ayan nan Allah ya saukar da ita wata riwaya kuma an ce bayan sai da aka koma Madina ubangiji yana yin kunuti akan kafirai ana yin الرسول manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin kunuti yana addu'a wa kafirai sai Allah ubangiji ya saukar da wannan ayan ayan mai take cewa ne laysa laka min al-amri shay'un a cikin wannan lamarin nan babu naka komi a cikinsa baka da komi a cikin wannan lamarin nan wato lamarin wa'annan kafiran nan da abin da suka aikata maka baka da hukuncin komi a cikinsa hukuncin nan na Allah ne laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim idan ubangiji ya ga dama ya gafarta musu ya musu toba aw yu'azzibahum ko ya azabta su da abin da suka aikata maka din fa innahum zalimun alhalin sun kasance azzalimai ne duk da zalincin su ubangiji ya san fa su azzalimai ne amma ko ya gafarta musu ko ya azabtar da su wannan lamarin ba naka bane ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato wannan nawa ne wanda bai sani ba sai ya ɗauka cewa wato kaman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani laifi ne a'a ba haka bane misali fa wani wanda ka san shi yana faɗa ka zo ka same shi sai ka ce mishi ka bari wannan faɗan ba taka bane tawa ce eh a nan Ubangiji yana nunawa muta yana nunawa cewa wannan ya manzan Allah wannan ba naka bane wannan ka bari wannan namu ne mu mun san abin da zamu yi da su ko kaya ko mu gafarta musu ko mu azabtar da su mu mun san abin da ya dace da su abin da zamu yi musu to anan an ce wasu a cikin su da hikiman ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda manzon Allah yana addu'a akan halakar da su ga baki ɗin su kuma Allah ya shiryar da su sun zo sun zama muminai wasu kuma an halakar da su ga baki ɗaya a yaƙi mai zuwa sun mutu na'am فإنهم ظالمون su sun kasance azzalimai ne ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم to abin da yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa a nan ayan ta zo walillahi ma fi samawati ba a ce man ba don ana nufi da mai hankali da mara hankali da mai rai da mara rai komi ga baki ɗaya ne abin da ake nufi to abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa ga baki ɗaya na Allah ne yaghfiru liman yasha'u zai yi gafara ga wanda yake so wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha'u sa'annan kuma zai azabtar da wanda yake so da wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا قوة عندك إيماني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كذا كتشري با ننكي بننكي wato kada ku ci riba diyewa riban anan ba wai ana nufin riban sai yayi ninki yayi yawa sosai sa'annan aka haramta shi ba a'a riba ko kadan ko diyewa gaba baki ɗaya babu kyau ubangiji dai yana cewa kada ku mayar da aikin riba shine aikin ku wato ku ninka wannan gobe ku ninka wannan riba gobe ku ninka wannan ba wai ana nufin wai riba in kaɗan ne ba za a ci in da yawa kuma ba za a ci ba kada ku ci riba ninke ba ninke wato ribanya ribanyawa ribanye wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna don ku rabauta ku ji tsoron Allah don ku rabauta wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin sa'annan kuma ku ji tsoron wuta wanda aka yi tattalinta domin kafirai an tanada ta domin kafirai
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون sa'annan ku yi da'a ku ji tsoron Allah da manzansa la'allakum turhamun don tsammanin ku ku samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدا للمتقين كي غغاوا إزوا غافر أبنجينكو wato anan abin da ake nufi ba wai gafaran tana nan ne mutum ya yi mata gaggawa ba a'a ku yi gaggawa da ayyukan da za su zama su ne sababi domin ku samu gafarar ubangijin ku tabaraka wa ta'ala ayyukan suna da yawa shine ubangiji zai yi bayanin su uiddat lil muttaqin shari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa gafara daga wurin ubangijin ku wa jannatin arbuha sa'annan kuma ku samu aljanna wanda fadinta ya kai fadin sammai da kasai ga baki daya uiddat lil muttaqin an yi tattalinta ko an yi tanadinta ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ga muttaqai usuwaye ne to wa irin gaggawa ne wani irin tafiya ne da za a yi ko kuma wani irin aiki ne da za a samu gafaran ubangijin Allah ubangiji da kuma za a samu aljanna da shi shine ubangiji yana cewa الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء وتند سنا ciyarwa a cikin sarra'i to a lokacin yalwa ko a lokacin sarari da yalwa waddarra'i to kuma a lokacin kunci a lokacin rashi lokacin da babu daya wato anan ana cewa ya ku bayina ciyarwa da za ku yi da kyautan da za ku yi da taimakon da za ku yi ba shi fa da alaka da akwai ko babu wato abunda ubangiji ya sauwaka maka yana hannunka ko yana nan da yawa ko yana nan kaɗan ka ciyar a cikinsa za ka samu gafara ubangiji za ka samu kuma aljannan ubangiji tabaraka wa ta'ala shine allazina yunfiquna waɗanda suke ciyarwa fis sarra'i a lokacin samu a lokacin yalwa wad-dharra'i da kuma a lokacin kunci ko rashi wal kazimin al da kuma wanda suke haɗe fushi da bacin rai wanda suke haɗewa ba za su bari bacin rai ya fita daga zuciyarsu ba nan za su riƙe shi a ciki wannan shi ma aiki ne wanda mutum zai samu gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma zai samu aljanna ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ana son musulmi duk lokacin da wani abu ya same sa fushi ya zo ya yi ƙoƙari daidai ƙarfinsa ya haɗiye wannan fushin kar ya nuna ba don komi ba don shi ne ya samu gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala na ɗaya malamai kuma suka ce akwai hikima a cikinsa idan baka nuna fushinka ba wannan kuma zai ƙara maka wani daraja a idon makiyinka ko a idon wanda kuke wani husuma da shi to wal kazimin al ghaiza waɗanda suke haɗe fushi wal afina anin nas sa'annan wannan kuma daraja ɗaya wanda suna yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah kuma yana son masu kyautatawa anan akwai wata kissa da ake faɗa ana cewa maimun ibn mahrad ne ana cewa ali ibn al-husayn ibn ali radiyallahu anhu ne yayi wata rana yana da wata baiwa ta zo mishi da abu kaman shayi haka abu na zafi haka ta zo mishi da shi da ta zo za ta miƙa mishi sai ta yi kuskure ya faɗi ya zube ya zube a kayansa a tufafinsa ya zube masa da ya zube masa sai ya juya ya kalle ta ya ce mata me haka ne da ta ga kallon da ya yi mata na fushi ta ji tsoro da yake ita ma kuma baiwa ce waliyiyar Allah ce sai ta ce mishi wal kazimin al ghaiza ba abin da ta gaya ta ce wal kazimin al ghaiza sai ce babu komai ku tafi ku tafi sai ta ce mishi wal azina anin nasi ta ce to an yafe miki babu damuwa ki tafi gaba an yafe miki sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin sai ta ce ayace ajab to na kinta ki ki tafi sai sabilillahi gabaki da yarbarta to shine ana so ce an ce as-salihuna waqafuna ala kalamillah salihai duk lokacin da suka ji maganan Allah Allah yace kaza to a lokacin za su bari sun bambanta da munafikai munafikai kuma idan an ce ku ji tsoron Allah a lokacin kuma sai su yi girman kai za qila lahu taqillah akhazatul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam hakan nan kuma wata kissa na Abu Sufyan ba Abu Sufyan ibn Harb ba Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shi sha'iri ne mai yin shi'iri ne to ba shi da aiki sai afkawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai to da ya musulunta duk lokacin da ya zo ya shiga masallaci sai manzon Allah ya tashi ya fita sallallahu alaihi wa sallama baya son gari duk da an yafe mishi ya musulunta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin nauyi dan in ya tuna hija'in da yayi masa sai ya rasa abin da zai yi sai ya je ya samu sayyidina Ali sayyidina Ali bin Abi Talib da yake shi ma dan uwansa ne manzon Allah ma dan uwansa ne duka ƴan uwan juna ne sai ya je ya same shi ya ce mishi fa kaga hali na kai ka san abin da yake tafe da ni kuma ka san abin da yake damuna ya zan yi ne yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai rahama a zuciyarsa akwai tausayi kuma waqafun ne ala kitabillahi sai ka ce da mishi idan ka je ka bari sai kun haɗu da manzon Allah kun yi fiska da fiska da shi sa'an nan ka ce mishi tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khati'in ka gaya mishi haka in ka gaya mishi wannan zaka ga manzon Allah mai zai sai ya zo ya shiga masallaci manzon Allah da ya ganshi zai tashi ya tafi sai ya je ya tsaya a gaban manzon Allah sai ya ce mishi tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khati'in sai manzon Allah sai ya bugi ya bugi kafadan sai ya ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allah li wa lakum sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah ya ce mishi babu damuwa sai manzon Allah ya bari kaga me da mujarrad ana gaya manzon Allah manzon Allah ya tuna abin da ya auku da Yaqub da yaransa to in Yaqub zai yi hakuri to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakuri nan manzon Allah ya ce Allah ya gafarta mun ya gafarta maka ka tafi shikenan an bar maganan ya kare ga baki daya to hakan nan ake so duk lokacin da kana cikin kowane hali fushi ba wai baya samun mutane bane dole zai sami mutum amma ya kasance in kana da ƙarfi kana da haƙuri da jurewa wanda ba ka bayyana ba yana da kyau amma fa idan ka bayyana duk lokacin da an tunatar da kai ka yi haƙuri ka yafe ka bari Allah zai maka sakayya wanda tafi abin da kake nufi kai a zuciyanka na irin ka cije bara ka yi magana ba ko ka yi wannan abu duk mai sauƙi ne ubangiji zai yi maka abin da ya wuce wannan ana so mutum duk lokacin da ya je Qur'ani ya yi ƙoƙari ya yi koyi da shi shine ana ce as-salihuna waqafuna ala kalamillahi tabaraka wa ta'ala na'am والعافين عن الناس da masu yafiya ga mutane والله يحب المحسنين wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa bayinsa wato anan abinda zaka yi zaka yi rige-rige da shi a shiga da aljanna wato shigan kai aljanna ko kuma samun yardan Allah samun gafaran Allah ka saka a zuciyanka kaman kana rige-rige da wani ne akan ka same shi to abin da za ka yi ka yawaita ibadan ubangiji tabaraka wa ta'ala duk lokacin da abin da ake so kamar as-safful awwal don ana samun gafara da shi kai kokari ka samu as-safful awwal ka samu saffi na farko layi na farko ba wai layi na farko kaman halin da yanzu mu jama'a muke yi wanda shi babban kuskure ne ka zo ka samu mutane ka taka mutane layi ɗaya biyu uku hudu biyar shida ka je wai kai babba ko kai kana da matsayi ka shiga layi na farko wannan wallahi kuskure ne abin da ake nufi ka zo da farko ka samu asaffal awwal don manzon Allah ya hana a ƙetare wuyoyin mutane in an zauna a masallaci ka zo da sauri ka riga kowa zuwa sai ka zo ka samu waje a layi na farko ka zauna ka zo ko na biyu ko na uku in Allah ya yarda za ka sa amma idan ka zo a ƙarshe ka yi ƙoƙari ka zauna inda ka samu idan mutane ne sun ganka kamar yadda ake yi wa Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar idan sun zo manzon Allah zai ce a ba su wuri su shiga to wannan shikenan ka bari a yi maka mutane su yi maka idan mutane sun yi maka yana da kyau sai kai ka zo ka shiga amma idan ka tattaka su ka wuce ko mutum ka zo ka tsaya a gaban shi ka zo ka haɗu a jikin shi in bai ganka ma ka sake haɗu a jikin ya ganka sai ya ce a'a wane sai in koma wannan ba daidai bane to ka samu gafaran Allah da irin wannan ayyukan nan da kuma ciyarwa ana samun gafaran Allah da duk wani aikin alkhairi ana samun gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi na'am Allah kuma yana so bayinsa wanda suna kyautatawa ƴan uwansu bayi bayin Allah din na'am والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kuma da, da- kuma daga cikin waɗanda suke samun gafaran Allah da aljannan shi allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim waɗanda idan suka aikata alfahsha sun aikata wani sabo aw zalamu anfusahum koda sun cu ko cun- sun cuci kansu kawunan su zakarullaha nan take su tuna da Allah cewa kai abinda muka aikata wannan babu da- ba daidai bane su ambaci Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai su nemi gafara a gun Ubangiji tabaraka wa ta'ala fastaghfirullah ha fastaghfiru li zunubihim sun nemi gafara daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to waye ne zai gafarta a zunubai in ba Allah ba Allah shine mai gafarta zunubai ga baki daya to wayannan mutanen masu yadda su in aikata sako sako za su nemi gafaran ubangiji tabaraka wataala su ma za su sami gafaran Allah kuma za su samu aljanna sa'annan walam yusirru ala ma fa'alu bara su nace ba kuma bara su tar- bara su zarce cikin aikata laifi ba wato bara su yi iya israr ko walam yusirru na bara su yi darmiya ba ko bara su zarme ba shine ai zarcewan ai eh shine zarcewan eh bara su zarce cikin ayyukan ba ba wai za su aikata wato misali abinda ake nufi anan bari mu yi- da mu- bari mu yi sa- mu yi misali wanda za mu gane mu ce misali yau ka aikata sabo sai a tunaninka ka sa a tunaninka ka ji daɗinsa gobe ma war haka za ka aikata ko ko da yaushe ka samu dama za ka aikata irinsa in ka aikata wannan to akwai munafurci da kuma akwai rashin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala a zuciyarka amma fa idan ka aikata sabo ka ji a zuciyanka abun yana ci maka rai baka so kai kana yin nadama to irin wa'annan su ne ubangiji yake nufi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا za su yi nadama kuma ba za su ci gaba da aikata wannan ba wa'annan Allah zai gafarta musu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wato alhalin cewa sun san suna da sanin cewa wannan abun ba daidai bane Allah baya son sa A- masu aikata laifi an ce iri biyu ne akwai wanda ana yana aikata abu bai san cewa wannan abun ba shi da kyau ba kaga yana da uzuri akwai kuma wanda suna aikata abu sun san bashi da kyau ne suna aikatawa domin don su biya bukatan kansu ko su biya wani bukatan wani daban wato misali kamar waske- wanda suna bin sarakai wanda suna bin wasu suna kakkashe mutane su aikata abubuwan da Allah baya so kawai suna yi wannan don su samu yarda a gun sarakan nan ko a gun shugabanninsu to saban ubangiji tabaraka wa ta'ala bai halalta mutum ya ce ya dawwama a cikinsa ba domin bai san ajali ba ba mamaki sai ka sami kanka a ciki kana aikatawa sai ran rai ya kare kwana su zo ƙarshe kaga an mutu a cikin sabon ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin hali amma idan kana yi kuma kana neman istighfari Allah zai gafarta maka ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son bayinsa da suna aikata sabo kuma su yi istighfari ba sa israri a kansa don haka a yi istighfari Allah ya sa mu a cikin wanda suna neman gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala dare da rana na'am أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين to kaji anan ubangiji tabaraka wa ta'ala a can ayan yana gaya mana sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku yi gaggawa ku yi rige rige zuwa samun gafaran ubangijin ku da aljannansa to za mu yi rige rige da me sai yace ayi rige rige da ciyarwa da ibada da taqwa da kuma yafiya da kuma haɗiye fushi da makamantansu ko ba haka ba sai ya ce dokto waɗanda suka aikata wannan ula'ika jaza'uhum jannatun waɗanda suka aikata wannan sakamakonsu gidan aljanna مغفرة من sakamakonsu ربهم gafarta gafara daga wurin ubangiji su tabaraka wa ta'ala da kuma
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها da kuma aljanna ko kuma aljan aljannu da yawa al- ba aljanu ba fa na aljanu aljani din nan aljanna da yawa da aljanna za su samu aljanna wanda ƙoramu na gudada ko suna kurara a karkashinta ruwan aljanna kamar yadda ku- muka faɗa aljanna kogi ne na madara da kogi na zuma da kogi na giya irin ta aljanna da kogi na abubuwa na sha na shakata daban-daban su juice wanda baka taba sanin irin su ba duk wani abu da ka san shi a duniya to akwai wanda ya fi sa a lahira wanda kunne bai taba ji ba ido kuma bai gansi bai ganshi ba jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha su masu dawwama ne a cikin wannan aljannan na'am wa ni'ma ajrul amilin ko ma dalla da ladan masu aiki ladan lada ladan masu aikata abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya musu su yi suna yi na'am قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن في الأرض فسي... قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة من المكذبين almukazzibina anan bayan an je an yi yaƙi bayan an je an yi yaƙin Uhud din nan kuma ga abin da ya samu musulmi kusan mutum saba'in a cikin musulmi manya-manya wane da su wane su sai na hamza duk an kakkashe su da an kakkashe su sa'an nan abu, abu sufyan ya zo yana musu gori sai abun ya ɓata wa musulmai rai sun shiga cikin wani hali wato yaya mun shiga cikin wani duk da imanin mu duk da wannan abun muna yi masa- mu- muna yin sa don Allah ya mu shiga cikin wannan halin sai ubangiji yake gaya musu qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi irin haka ya faru wato sunnar ubangiji tabaraka wa ta'ala ne a cikin halittansa hakan nan ya faru da al'ummu da yawa da suka shuɗe wadda suka shuɗe ya faru haka ba wai akan ku aka fara ba fasiru fil ardi ku tafi a doron ƙasa a cikin ƙasa tafiyan nan an ce fasiru a nan bil arjuli au fasiru bil afkari ku tafi da ƙafa ne ku zagaya ku duba me ya faru da mutanen fir'auna me ya faru da ƙaruna me ya faru da hamana me ya faru da adun me ya faru da samudun anan ubangiji yake fa kullan akhazna bi zambi fa minhum man arsalna alayhi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ira iransu ha da kuma me yake faru da mutanen loko da mi- duka dai ku yi tunani ku faɗi a ƙasa ku tafi a ƙasa ku je ku duba mene makoman azzalimai don haka ya faru da ko ba wani abu ba ne wannan don ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabi imanin ku ne amma nasara ta ku ce mummunar makoma kuma ta suwaye ne ta kafirai wanda suka bar hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala shine anan ubangiji yake qad khalat min qablikum ai al'ummu da yawa da suka shuɗe kafin ku gabanin ku sunnar Allah ne ta ubangiji ta fa hakan ya faru da su fasiru fil ardi ku tafi a cikin ƙasa fanzuru ku duba ko ku kalli kaifa kana aqibatul mukazzibin ya aqiba ya kuma wato makomar mu- mukazzibai wanda suka karyata ayoyin Allah suka karyata annabawansu ya aqibar su ta kasance ya makomar su ta kasance me Allah yayi musu na'am هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين haza wato ana kalman haza anan masu tafsiri sun ce haza ana nufin abun da ya abun da ya gabata ko kuma ana nufi da ita alqur'ani ne ga baki daya ra'ayi mafi rinjaye ana nufin alqur'ani ne ga baki daya haza alqur'anu ai wannan alqur'ani mun aiko shi mun saukar maka da shi bayanun linnasi bayani ne ga mutane ga baki daya wa hudan sa'ad nan kuma shiriya ne a nan wasu masu tafsiri muhas- mu'asirin sun ce a nan ubangiji ya buga misali cewa kaman ƙur'ani an saukar da shi wa mutum biyu mutum iri biyu na farko wato mutane ga baki ɗaya aka saukar musu shine haza bayanun linnasi alƙur'ani duka wato bayani ne ga mutane duka sa'annan sashe a cikinsu kuma fihi hudan wa mau'izatun wato a cikinsa akwai shiriya da kuma wa'azi ga wanda suna tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala domin wanda Allah bai nufe su da shiriya ba ko sun ji qur'ani ba imani ne za su yi da shi ba kenan bai zama shiriya ne gare su ba to wanda sun yi imani da qur'ani idan sun yi sun ji bayanin qur'ani to zai zama musu wa'azi horo ne kada su faɗi a cikin abun da magabata suka faɗa a cikinsa. Kun ga ya zama musu wa'azi ya zama musu shirya, amma waɗanda bai ba su Allah bai ba su imanin ba, sai dai ƙur'ani ya zama bayani ne kawai a yi musu bayani su ji. Shi ne malamai suke ce Allah ya aiko da Alƙur'ani wato mutum biyu, sashe ma mutane duka gabaki ɗaya wato zai kasance bayani ne, sashen shi kuma ma muttaƙai wanda suna tsoron Allah shine zai zama musu abun shiriya na'am ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين wala tahinu kada ku raurana kada ku raunana bayan abun da ya same ku ko ya samu musulmai kada ku raurana ku raunana wala tahinu wala tahzanu kuma ku- kada bakin ciki ya shiga zukatanku kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa lalle ku ne fa kuna sama da su ku ne kuna nasarar taku ce ba tasu ba wa antumul a'launa wato ku ne kuma fiffita wanda Allah ya fiffita ku a kansu ku ne masu daraja a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa antumul a'launa in kuntum
مؤمنين idan kun kasance muminai kun yi imani da abin da ake gaya muku nan na'am
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله to i- na'am idan miki idan wani miki fa ya same ku in yamsaskum qarhum idan miki ya same ku to miki irin sa fa ya sami waɗanda suka barata ya samu mutanen wato ana nufi dan kafirai kenan duk abin da ya same ku nan kada ku damu su ma ya same su irin sa an kakkashe ina ne ya same su anan kun kakkashe mutum saba'in a can baya a badir kuma kun kashe musu mutum fiye da saba'in har ma ku kun samu biyu su sun samu ɗaya a nan su sun kakkashe ku ne ba su samu ganima ba a can kuma ku kun kakkashe su kuma kun samu ganima daman haka lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala idan miki ya same ku ya shafe ku to ku sani fa miki irinsa ya samu mutanen wato kafiran wa tilkal ayyamu nudawilu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas hakan nan kwanaki muna me muna ju- muna juya kwanaki tsakanin mutane yau akwai wadata gobe akwai kunci yau akwai farin ciki gobe akwai bakin ciki yau akwai wahala gobe akwai haka kaga yau ka- ba lalle bane kullum kana cikin daɗi ni ina cikin wahala ba ko ba lalle bane ni ina cikin wahala kullum kana cikin a ko kuma ba lalle bane ni zan gama rayuwata ga baki ɗaya a cikin daɗi ba rayuwa Allah ya yi ta don zai jarraba muminai shine ubangiji yake faɗa musu a suratul ankabut alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim kuma a can albakar Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba wa min qablikum wa azan kasira wa min allazina ashraku azan kasira ha من صبر وتتقوا to haka ayoyi Allah suna nan da yawa suna bayyana cewa wato bacin rai idan ya same ku kada ku dauka shine karshen duniya kada ka dauka shine tashin duniya a'a duk halin da ka sami kanka a ciki ka ce alhamdulillah kana godiyan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zai canza maka to nan ubangiji yana ce musu idan miki fa sai ya same ku miki irinsa zai samu al- ya samu mutanen hakan nan kuma kuna kwanakin muna juye su a tsakanin mutane na'am wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم نعم والله لا يحب الظالمين وليعلم الله الذين آمنوا من آمنوا ويتخذ منكم شهداء anan masu tafsiri sun ce anan domin ubangiji waliya'lama waliyubayyin Allahu allazina amanu domin daman Allah yana da sani Allah ya riga ya san su wanda suka yi imani Allah ya san su duk da wasu malamai suna kokari suna ce akwai al'ilmul azali da akwai al'ilmul hazir suna cewa haka duk da shi yana nan mun yarda da shi haka din ne amma abin da ake nufi Allah dan ya san kuma ya sanar da ku waɗanda suka yi imani ya bayyana muku waɗanda suka yi imani wali ya'lamu Allahu allazina amanu wa yattakhiza minkum shuhada sa'an nan ya riki ko ya sama a cikin ku wadda suka ya ba wasu a cikin ku shaida su samu shahada ya ba shahada a cikinku. Ina an gane nufin. Allah ya yi wannan domin ya jarrabe ku. Jarraban Ubangiji a cikin wannan lamarin na cewa ba a ba ku nasara ba ko kuma ko ko an karkashe wasu a cikinku domin Allah ya bayyana muku mutane muminai wanda ba za su gudu ba, ba za su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Sa'an nan a samo sha- shuhada a cikinku. wanda sun samu shahada a cikin ku wa yattakhidhukum shahada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin lalle Allah baya son bayansa azzalimai azzalimi komin kankancin zalincin sa Allah tabaraka wa ta'ala baya son sa domin Allah baya son zalunci na'am وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا كما دان الله يتركك ودند سكي إيماني ويمحق الكافرين كما يشافي كافري غباكي دا محق الدني سو الشافي سو أيسو بابو كمن بابو كوي نعم ويمحق الله الكافرين الله يشافي كافرين نعم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ko kuna zaton cewa am hasibtumu an tudkhalu an tadkhulul jannata ko kuna zaton cewa za ku shiga aljannan nan ba tare da Allah ya bayyana waɗanda ko kuma ya san waɗanda suka yi jihadi a cikin ku fi sabilihi wanda suka yi jihadi don shi na'am wa ya'lamu as-sabirin kuma ya bayyana muku as-sabirai a cikin ko kuma ya san a wanda suka yi haƙuri an ce lokacin da an afkawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban nan lokacin da aka ce wa sahabbai su tsaya akan dutse kada su sauka sun sauka sun bar jabir da yan kaɗan da sayyidina khalid ya zo ya kakkashe na sama sai an afka a nan an samu muminai da yawa a cikin tarayya wanda suke tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam an ce sun gudu to a nan allah ya yi wannan don ya bayyana muku suwaye ne za su gudu da kuma suwaye ne masu haƙuri wanda za su yi haƙuri su tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai bayyana muku suwaye ne sun yi jihadi don shi don Allah don ɗaga kalman Allah da kuma wanda sun yi jihadi domin sun ga sahabbai da sun koma a a yaƙin badar an cirewa mai doki salasa asfum mai doki shi an bashi saham ɗaya da kuma an ba dokin shi guda biyu wannan an ba shi daga cikin ganima to da sun ga haka su ma sun so su je su yaƙi su zo a ba su irin abin da aka ba sauran to anan Allah yana so li ya'lam Allahu allazina jahadu minkum li ya'lam Allahu allazina jahadu bi sittin niyyati li yansuru dinahu aw jahadu min ajli al-ghanimati sun yi jihadi don su daga karmar Allah ko kuma sun zo kawai jihadi don su samu ganima su ma kamar yadda ƴan uwansu suka samu الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سألنا يسم ما سهقري نعم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون to anan har ila yau ana gaya wasu sahabbai ne bayan an koma daga ghazwat badr da an je madina an yi nasara ana murna an ji daɗi sai wasu irin samari matasa wanda jini yana ta yana ta tafasa suna ta cewa ina za mu fita ai za mu je yaƙi za mu je mu kakkashe su za mu je suna ta fata Allah ya kawo yaƙi lokacin da yaƙin zai zo za su ga abin da za mu yi irin suna fata suna gurin a, fa- wannan yaƙin ya faru sai ubangiji a nan kuma yana gaya musu walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu ai kun kasance kuna ta burin mutuwan nan kafin ku gansa kuna ta ce ina ma da za ku haɗu da su ku kakkashe su da sarto ga mutuwan kun gansa ko a kanku ne kun mutu ma wanda suka mutu wanda suna nan dare kuma gashi nan kun ga mutuwa akan ƴan uwanku gashi nan mutuwan kun gan shi min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu gashi nan kuwa kun ga mutuwan wa antum tanzurun alhali kuwa kuna ganin mutuwan da idanuwanku ba wai labari ne aka baku ba me ya kamata ku yi tunda dai kun gansa ku cika alkawari da kuka yi akan za ku jure ku tsaya ku yaƙi ba- ma- ma- maƙiyan Allah tabaraka wa ta'ala ku tsaya a wannan imanin na'am وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
to a- ayan nan tana da bayani da yawa to lokacin da za mu yi magana a kanta kuma gobe za mu zo mu ɗauka daga ita a nan wa ma muhammadun illa qad khalat min qablihi rusul hakika shi annabi muhammadu ubangiji yana gaya musu lokacin da ana yakin nan da an sare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada a cikin ramin nan sai wannan bakureshin nan ya gudu ya je cewa kafirai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kafirai sun tashi suna jin daɗi muminai kuma ah, sun karya ga baki ɗaya ga shi babu ƙarfi yakin ya tsaya cak babu wanda yake motsi sai labari cewa a- an kashe manzon Allah daga wanda yana kuka yana jin ciwon abun daga wanda kuma yana jin daɗi yana murna sai sun bar wannan abun to nan da raunin da da ubangiji ya gani a cikinsu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya musu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shifa face shifa manzo ne face manzanni wanda suka zo suka gabata sun wuce sun zo kaman shi yadda manzanni sun zo sun tafi shi ma kaman shi kaman sauran annabawa afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum shin idan aka ka- idan ya mutu ko an kashe shi shine za ku koma daga kan digadigenku ku bar digadigenku wato ku bar addinin ku ku bar aqidan ku ku bar musuluncin ku ku bar imani cewa za ku daga karman Allah za ku bari bai kamata ba shine afa in mata wa qutilan qalabtum ala aqabikum to shine ubangiji yace wa man yanqalib ala aqibaihi falan yardurra Allah shay'a duk wanda zai koma daga kan digadigansa zai bar abin da yake ciki zai bar yaki ya gudu ya kuya ko ko zai bar ah, nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu ko ya bar imani falan yadurra Allah shay'a bare cuci Allah komi ba wato zaman shi a cikin musuluncin da barinsa duk a wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ɗaya ne in yayi ma don kansa in ya bari ma wannan bare cuci Allah komai ba wa man yanqalib ala aqibi fala yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin lalle Allah zai saka waɗanda suka gode masa godiyan godiyan su shine na jurewa da hakuri su tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sun ga karmar Allah tabaraka wa ta'ala hiya al-ulya wa kalimatu allazina kafaru hiya as-sufla wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shiga baki da abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum gobe idan mun zo kuma za mu fara daga ayan nan